انتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara yabo da jinjina ga Allah subhanahu wata'ala da ya dada mu wannan yini mai taron albarka yinin juma'a haji babban rana wanda yau yayi daidai da goma sha uku ga watan sha'aban hijira yau na da shekara 445 daidai da 23 ga watan biyu na miladiya 2024 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci nawa mai taron albarka masjidu darul qur'an da ke nan daura da gidan distinguished sanata muhammad dan juma goje wadda ke wannan unguwa tawa mai albarka unguwan fantami a nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da bibiyan ayoyin alkur'ani mai girma wanda muke cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma zagayewar mako irin wannan yini idan masu bibiya ba su manta ba masu kallonmu kai tsaye da masu kallonmu ta kafafen yada bayanai na zamani mana cikin sura mai namba ta goma sha uku ita ce suratun ra'ad wanda mun yi darasi na ɗaya karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta hudu a ita wannan sura yau za mu tashi ayami nan ba ta biyar insha Allah wannan sura ta suratul ra'ad a mun kammala aya ta uku aya ta hudu za mu tashi insha Allah za mu tashi fadin Allah ta'ala da yake cewa in ta'jaffa ajabu qawluhu na'am wa in ta'jal fa'ajabun قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
wannan kuma shine darasinmu na biyu a wannan sura insha Allah maliki cewa Allah ta'ala ya ce wa in ta'jab har in zaka yi mamaki ya rasulullah sallallahu alayka wa ala alika wa sallam in za ka yi mamakin kafirai wajen karyatawa da suke yi su karyata alkur'ani kuma su karyata saƙon da ka zo da shi har in wannan zai baka mamaki ma annaka kuntum mustahiran bainahum bisidik bayan kuma kai ka shahara tsakaninsu sun san gaskiyarka sun san amanarka amma duk da haka suke karyata ka kuma suke karyata saƙon da ka zo da shi har in za ka yi wannan mamaki to Allah ta'ala yake cewa to fa'ajabun kauluhu ka yi mamakin faɗinsu da suke cewa a iza kunna turaba yanzu har in mun zama ƙasa turbaya ma'ana mun mutu kashinmu ya riddige a ƙasa a inna lafi khalqin jadid a inna ko a inna lafi khalqin jadid yanzu a sake sabon halittarmu mu sake sabon tashi sabo daban bayan wannan mutuwar da muka yi ma'ana Allah iya faɗawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran dukkan mai sauraro cewa har in za ka yi mamakin kafirai don sun ƙareta alƙur'ani ko sun ƙareta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka yi mamakin su mana da suka ce idan an mutu ba za a tashi ba ai sun san ba sun suka halarci kansu ba ba wanda yake da ikirarin shi yayi kansa duk kafircinsa wala in sa'altahu man khalaqahum la yaquluna Allah in ka tambaye su waye halicce su zai ci su Allah ne kuma tunda Allah ne ya halicce su to kuma Allah ya ce zai ƙara dawo da halittar bayan an mutu amma sai ba su yadda ba kaga wannan yafi ban mamaki ma ai akan su ƙaryata sakon da yazo daga sama ko su ƙaryata shi manzon da yazo da sakon wannan ba abin mamaki bane shine Allah ke ce har in za ka yi mamaki ma ka yi mamakin su mana da za su ce babu tashin alkiyama idan an mutu ba za a tashi ba ƙur'ani yana cewa za a mallari na kafaru allon yi ba'afu زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم na'am وذلك على الله يسير Allah ya ce za a mallari na kafaru su kafirai suna rayawa sai Allah ya kira abin da rayawa suna rayawa a bakunansu allon yi ba'afu cewa ba wani tashi kiyama da za a yi idan mutum ya mutu ya rijidige shi kenan magana ta ƙare sai Allah ya ce manzo ka ce da su qul bala wa rabbi latub'athunna wannan abin da kuke faɗa ba haka bane dama sun ce bala idan ta zo tana akasin abin da aka faɗa kafin ta ne kaga su za'ama Allah yi ba su suna rai ba za a tashi ba sai aka ce musu bala mana ijaba ne an akasi ma sa'ala au an akasi ma aqula ba da amsa ne akasin abin da suke faɗa amma da na'am ne to ana gaskata abin da aka tambaya a kansa a anta muhammad yake ce na'am ana muhammad masala a gane ko yawa amsar bala ne ana shine daidai ba za ka ce na'am ba in ka ce na'am kuskure ne bala shine daidai suna rai cewa ba za a taibe sai Allah ce bala a'a ba haka bane qul bala wa rabbi latub'asunna ina rantsuwa da ubangiji na sai Allah ya tada ku bayan ku mutu wa zalika ala Allah yasir kuma wannan abu ne mai sauki a gun Allah shine malamin tafsiri ana yake cewa kai mamaki innaka in ta'ajjab min inkarihim an-nash'atul akhirah har in zaka yi mamaki game da tashi na biyu da suke mamaki ba za a yi ba ma'a qirarihim bi ibtida'il khalq min Allah kuma sun san Allah ne ya kirkiri halittar ana ganewa sun san Allah ne ya kirkiri halittun ɗan adam da kafatanin dukkan halittu ba duk abu mai rai mai motsi ka san shi baka san shi ba a fili yake ko a baitu Allah ne ya halicce shi Allah bai barwa wani ɗan adam ko ta halitta ikon halittar wani abu ba inda abu ne mai limfaci Allah bai bada wannan barwa to Allah ya ce sun tabbatar da dukkan halittu daga Allah subhanahu wataala suke duk da haka kuma suke inkarin cewa wanda ya wannan halittar farko ba zai iya sadta da su karo na biyu ba to fa'ajabun qauluhum ko fa'ajabun amrahum kai mamakin wannan man wannan shiri abin mamaki ai wa kana al mushrikuuna yunkiruna al ba'th ma'a qirarihim bi ibtida'il khalqi min Allah su mushrikai suna inkarin tashin alkiyama bayan kuma suna ikrari cewa Allah ne ya halittu gaba daya wa qad taqarrara fi qulub anna li anna al i'ada ahwanu min al ibtida' kuma ya tabbata a zuciyarsu da dukkan zuciyar mutane cewa i'ada dawo da halitta karo na biyu ahawalu shine yafi sauki min al-ibtida'i akan ikirar halitta ai ko noma ma maimai yafi sauki ko Eh, musamman mu da muka yi zaman karkara ai amma dan tashin birni ba su san abin ba duk wanda ya san noma fure yafi wahala akan maimai to misali a kaddarance ma akwai wahala karo na biyu yafi sauki akan na farko to sun yadda Allah ne dan adam karan farko bai ga sun furagun kowa ba kuma Allah yace zai sake mai da kai to me abin wahala kuma me abin karita kuma har in mutum zai karta in karin da farko man ai shine abin to sai malike cewa ba kowa ya sani cewa al-i'ada ahwanu min al-ibtida cewa dawo da halitta yafi sauki akan kirkirar ta farko fa haza mawdu'ut ta'ajjub sai malike wannan shine gun da zaka yi mamaki wa in ta'ajjab min takribihim har in za ka yi mamakin ƙaryatawa da mashirkai suke yi wata ƙazihim da rukun gumaka abinda ba zai cutar da su ba ba zai amfanar da su ba alihatan min dunillah to fa ta'ajam min qawlihim a iza kunna turaba har in za su bauta gumaka wannan ba abin mamaki bane ai san zuciya ne to kai mamakin cewa suna faɗi har in muka zama ƙasa muka rududdige kashin mu ya zama ƙasa shin Allah iya da ikon ya sake dawo da mu karo na biyu to wannan shine sai ƙarya shine shine abin mamaki ai a iza kunna turaban ba'da al-maut annana lafi karkin jadid zamu dawo a sake sa tashin mu halitta sabuwa nafadu khalqina jadidin kama kunna kamar al-maut zamu dawo a dawo da halittunmu kamar kafin mutu ana fahimta to wannan shine abin mamaki yaji Allah kuma Allah da yake mai iko ne duk wani al'amari naka na jikinka to idan ka tashi alƙiyama da yi zaka tashi har lobar da aka yanke ma mata shayi kuka ciya to sai ta dawo haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a tashe ku hufatan urratan gurlan za a tashe ku hufat ko ta kalma ba ku da shi urratan tsirara ba mai ko tifa a jikinsa gurlan kuma kaciyar ku sai ta dawo kamar ba ma kaciya ba ka za ka tashi domin ka'idar Allah kama bada akum ta'udu kamar yadda kuka zo duniya haka Allah zai sake tada ku haka ka'idar Allah take ana fahimta wannan shi da abin mamaki na na aisha radiyallahu anha take cewa ya rasulullah to ya za a yi ga maza ga mata yi ya kunya za a yi ba su tara a jikin kowa sai ma ake yake cewa na aisha sallallahu alaihi wasallam cewa ai kina kwatanta abin da duniya ne yayi ai abin yafi karfi haka da na aisha li kulli mar'in minhu yawma idhin sha'anun yughni duk wanda yake gani a ranar al'amarin gaban sa yayi shi ba wanda ya san shi namiji ne ma ko mace ne ma ba san ma kai wani matsayi kake wa domin tsafa ragen tashin hankali domin Allah ta'ala yana ce yau mata zahalu kullum murbi'atin amma arda'at يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد Allah ce ranar kiyama za ka gani tarawunaha tazhalu kullu murdi'a tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at dukkan ma'abuciyar shayarwa za ta fiske abin da take shayarwa ta jefar da shi shine tazhalu ai ai tahziku za ta bambare shi daga jikinta ta jefar da shi ku duba yadda uwa take son ɗanta mala inda Allah ya dasa wata ƙauna tsakanin mahaifiya da ɗanta to amma domin bala'in alkiyama tana jin dan nata iya shan mama za ta fisgihi da jefar da shi domin domin musifar tashin alkiyama wata da'u kullu zati hamlin hamlaha dukkan ma'abuciyar juna biyu za ta haifi a ranar ko cikin bai isa haihuwa ba Allah ya ce wata rannasa sukara za a ga mutane tamkar sun sha kayan maye sai Allah ya ce wa mahon bai sukara to wa ma ya kayan mashin da zai kayan mayen ma da zai sha walakin na azaballahi shadid azabar Allah ce matsananci ya so gari yinin alkiyama ya yan uwa yini ne wanda hatta annaba matsoron suke ci hatta manzanni hadisi ya inganta manzon Allah yana cewa duk annabawan da aka je neman ceto gunsu tun daga annabi Adam annabi Nuhu annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa duka sun ci matsoron wannan yinin muke domin Allah ya yi fishin da bai taɓa yin sa ba suna tsoro su doshi Allah to balantana kai balantana ne wanda yini nan yana nan ya tabbatu Allah ya ce ya ma zo ya wuce domin tabbatuwar abin abun Allah la muhal la raiba wala shak ya ma za ta tsaya to amma dan adam iya cikin bagamni ya iya cikin gafara idan irin wannan yinin ya kasance domin ma'akin Allah ya ce dama kiyama a yinin juma'a za ta tsaya yake ce dukkan halittu duka idan juma'a ta yi kowane iya cikin fargaba da ɗarɗar a ransa in ban da ɗan adam da aljani so ne kawai suke ba kawar su ba amma hatta tinkiyar gidanka tana cikin fargaba ba ta sani ba kowannen yinin shi ne yinin alkiyama ɗin ba ta sani to amma wani daga cikin adam ba wanda zai ta haitsaye sama ya ranar juma'a ɗin domin tsabar kwakwalwarsa ba ta gaya mai daidai bayan bai kaddara allah matuƙar kaddarawa ba yinin da annabi mursali yake ina tsoron allah a wannan yinin ba san abin da zai faru da ni ba to kaga kai ne min babi aula ka tattali wannan yinin kafin ya zo da ayyuka na alkhairi da karanta aiki shari da kame bakuna daga zagin mutane ko cin mutuncin al'umma da kame hannuwa daga duka ko zagi ko rubutun shari ga mutane ka kame wannan har in kana so ka je wannan yinin ka zauna lafiya yini ne wanda babu irinsa kuma babu wata alfarma har sai abin da kai na aiki Allah ya gani ya marama a kansa amma ba wani an wani an wani ko kasan wani ko kasan wani ma'aiki ke cewa ya fatima bintu muhammad sili ne ma shi ta min mali yake cewa ya fatima yar gidan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ke tambaye ni duk abin da yake so na dukiya idan ina da akwai zan bai amma inni la ne anki min allahi shay'a idan kiyama ta tsaya ba ni da ikon kare muke komai daga Allah haka manzo Allah ya faɗa mata har ma yake cewa duk wanda aikin sa ya ci da shi baya lam yusrib bihi nasabu nasaba nasaba saba'in da za ta kai shi dan wane dan wane ko an wane an wane wannan Najeriya ci kenan amma lahira wannan yaran baya ci yanzu har yaran kasan da ya koma wa ka sani wa ya san ka ne ba cancanta a wa ka sani wa ya san ka shine abin da yake ci a kasar amma a lahira ba wannan tunda manzo Allah ya ce yarsa ta shirya ta yi aikin alkhairi shi ba zai amfana mata komai a gun Allah ba yasa wani malamin mu yake cewa shi iya gani in an je lahira wanda za su fi shan wahala mutanen Najeriya ne domin mu ne muka fi kowa rahin sanin doka a duniya mu ne alfarma ta yawa ba inda wani ce ba inda kuɗi yake amfani kamar najeriya duk abin da kake tunani iya da wahala to a gundan najeriya za ka ba shi kuɗi bai da wahala haka abin yake duk wata ƙa'ida da ka sani duk wata ƙa'ida da kuɗi ya yi karyata ya yi karyata wanda aka shaidiyar su da ɗan dama dama dama dama to sai ɓangaren jami'an tsaro na ɓoye to su ne aka ce abin bai ratsa su jini da ɓargo ba amma shi ma ba za a rasa ba amma su ne ake ci suna ɗan kamantawa kaɗan ko matsalar su ma suna jin wani daga sama ne wani ɗan siyasar wani babba zai iya ba su wani daga sama dole su juya banda za su juya bayan da za su yi a ƙasar da ne fa ni mun je da wani lokacin da ake rijista ta zaɓe an kusa rufewa dab da rufewa layi da kanan ya kai ina ne mutane suna ta jira ai musu sai wani yake ce mun tsaya ga aikin kuɗi mun je da gida ma na raka shi sai ya ce iya san a bashi wa ga ai fom tun asuba ake karba ai yanzu za karba ai babu kaza kaza kaza ya kun kurna kurna dai samu fom din ya zo ya cike ya cike sai ya bude fom din a gaba na yasa naira dubu a ciki wallahi wallahi wani a gaba na aka da ya zo gafin ai an gama karɓar fom kaza kaza kaza ya ce bude ne ka gani da ya ba wa mai da ya ɗan buɗa suka haɗa ido da naira dubu ya rufe wallahi tallahi sai ce a shigo da hijaba ya kawai amma wani tun asuba iyagun tun asuba amma shi ya je ko minti talatin bai ba an masa yadda biya ya ce to a ƙasar nan in dai kana da kuɗi to abin da zai fi ƙarfinka kaɗan ne a ƙasar nan wallahi ba shi da yawa wannan shine babban bala'in wala da alfarma da yadda da kuɗi shine uwa uba wanda ya sa gaba ɗaya mun koma ƙasa duk ƙasar kuma da irin wannan al'amarin yake tafiya ba za mu ci gaba ba sai dai muka ci gaba a gunwa wasu gaskiya sai dai mu ta hakuri da wannan musiba har sai Allah ya kawo wanda za su gyara mana tsari amma corruption da rashin cancanta yayi yawa a ƙasar nan ne fa za ku je ku yi interview ko ku ayi recruitment naku ku cancanta ku yi komai sai wani ya turo list daga sama ku din sai a canje sunayenku da wasu kun yi komai fa kun cancanta wani uniform zai sa duk training ya gama an gwada mai harbi an gwada mai tsalle da komai amma an zo ƙarshe an ce ba sunansa bane sunan wani ne ya ga sunan shi to ka ganye da dole ya zama guba a cikin mutane ya iya komai da bindiga zai iya zama dan fashin daji zai iya zama dan kidnapping zai iya zama fa abin da ba zai iya zama ba inda ba samu tsoron Allah a goshi to wannan shine abin da yake damu wannan kasa amma a lahira ba alfarma ba a lahira sai ka cancanta kayi yunkuri sai kuma Allah ta'ala ya ga yunkurin kai marhaba Allah ta'ala ya samu dace Allah ta'ala yake cewa kai mamakin su mana da suke cewa ai za ku na turabana ina da fikal injiri ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim irin waɗannan su ne suke karanta ayoyin ubangijin su wa ulaika al-aghlalu fi anaqihim irin waɗannan su ne suke da mari a za a daure su da mari a wuyayen su a ranar alkiyama za a samu su mari irin nautar jahannama a daure wuyayen su da shi shine al'aghlalu fi anaqi wa ulaika ashabun nar kuma irin waɗannan sune ma'abota wuta hum fiha khalidun irin su ne za su dawoma gidan wutar jahannama Allah ta'ala ya tsare na'am ayati gamal ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم الفتلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب Allah ce su kafirai ya sa'ajilu na ka bi sayi'a suna gaggaw suna gaggawar tambayar ka yau uba za ta zo ba as-sayi'a shine al-azab aw al-uquba suna gaggauta tambayar ka yaushe ne yaushe ne azabar za ta zo in gaskiya ne kaza kaza ya faru amana azaba kine sa'ajilu laka bi sayi'a suna gaggauta neman azaba ta sauka musu qabla al-hasana kafin masu neman rahamar Allah su azaba suke nema suna cewa Allahumma in kana haza huwa al min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama aw itina bi azabin alim a can bakin suke cewa Allah in wannan Qur'anin gaskiya ne daga gare ka to amana ruwan duwatsu daga sama domin tsafar kafirci ta wurin zuciya an fahimta to suna gaggauta nema wa kansu bala'i suna gaggautawa in gaske ne kaza ya mata mata hazal wa'adu mata hazal wa'adu yaushe ne ne kiyama kaza kaza kaza da kaza to Allah ce wannan aikin su ne suna gaggautawa kansu bala'i da musiba qabla al-hasana kafin su nema wa kansu rahama wa qad khalad min qablihim al-matulat kuma ga misalai ne da yawa sun wuce a bayan sun gani ai wa ya qaumi la yajrimukum shakhaqi an yusibakum mithlu ma asaba قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد
annabi shaibu alaihi salam khatibul anbiya yake cewa ya kaumi ya ku mutane na la yajrimukum shiqaqi kada gaba da kyama da tsana da hukamin ya fisge ku ku je ku fada an yusibakum mislu ma asaba qamanu ku jangwalo abin da ya samu irin abin da ya samu mutanen annabi Hud- nuhu ya same ku aw qauma hudin ko kwatankwacin irin abin da ya samu mutanen annabi hud alaihi salam aw qauma salih ko kuma irin abin da ya samu mutanen annabi salihu ya same ku sai Allah ya ce wa ma qaumu lutin minkum bi ba'id ai ga mutanen annabi lutin nan ba su da nisa da kuwai ba su da nisa har in suna neman azaba Allah ya ce wa qad khalal min qablihim al masulat ai ga misalai nan da Allah ya dirkake mutane da yawa ga suna annaba al'ummatan annabawa da yawa qur'ani ya ba mu labarin su tun daga annabi nuhu alaihi salam annabi hudu annabi salihu annabi sha'aibu annabi lutu ga fir'auna duk Allah ta'ala ya gama da su shine wa qad kana min qabli min qablihim al-matulat wa inna rabbaka lazu maghfiratin lin-nasi ala zulmihim amma duk da haka ubangijinka ma'abucin gafara ne ga mutane duk da zaluncin da suke Allah gafurur rahim ne duk zaluncin da al'umma suke yi amma shi yace maghfiratun ko kuma inna rabbaka lazu maghfiratin lin-nas Allah iya ma'abocin gafara ne ga mutane ala ay ma'azulmihim duk da zaluncinsu wa illam yatruku ala zahari hadaba ba dan Allah mai rahama bane da gafara to idan an dauko wata wata kitimirmira to Allah ko dabba ba zai bari a duniya ba sai kowa ya halaka to amma gafarar Allah da rahama sai sa ga sunan mutane suna tafiya ku duba yanda Allah ta'ala ya kyamaci riba ya yan uwa wanda ya zayyana abu a ƙarƙashin riba wanda da yawa bai zayyana su a ƙarƙashin wasu laifuka da ake masa amma ya ce a yau in maciye riba ya tuba a yau to duk abin da ya tara na riba ya je amar masa haka Allah ya ce kaga wannan gafara ce Allah ya rahama ce ba a ce ba a ce kai amai na abin da kace na riba a daga yau da ka ji to ka datse baya an bar ma amma gaba ne karkai lazu maghfiratul linnati ala dhulmi haka Allah yake da wannan gafara da wannan rahama wa inna rabbaka la shadidul iqab kuma ta wani bangaren ubangijinka iya da tsananin kamun iya kamun bayansa masu taurin kai duk wanda yake tuba har ya mutu to shikenan Allah da dambe shi duk kuma wanda Allah ya tarfa garinsa nono yayi tuba kafin ya mutu akwai yiwuwar Allah da karɓi tubarsa kamar inda yake cewa nabi ibadi anni anal ghafurur rahim نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ubangiji ya ce na biya ibadi kai wa bayi na albishir ka ba su labari in ji Allah anni ana daga furin rahim ni mai gafara ne mai jin kai kunga sai aka yi taƙaddimul magfira wa rahama ala lukuba wal azab sai a gabatar da gafara da rahamar kafin a zo maganar uba da azaba yasa kuma dama wa rahamati wasiyar kullu shay yasa dama rahaman Allah da jin kan surun jayifiyin sa dama an fahimta an gabatar da cewa Allah gafurur rahim ne mai yawan gafara ne mai yawan jinƙai ne amma kuma wa anna azabi huwal azabul alim azaba ta ga masu saban da suka mutu ba su tuba ba to azaba ce mai radli inji Allah subhanahu wataala yayi daidai nan wa inna rabbaka lazu maghfiratin linnasi ala zulmihim wa inna rabbaka lashadidul iqab tayi daidai da waccan ayar kenan na ma ta ga mal ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد
Allah ya ce wa yaqulu alladhina kafaru kafirai suna cewa laula unzila alaihi ayatun min rabbi ina ma dai a ce wata aya ta sauka daga ubangijinsa nan suna nufin aya ta mu'jiza aya kauniya an gane ko annabi salihu Allah ya ba mu labarin iya da taguwa ko sannan annabi Musa hannunsa zai fitar ya zama iya haske ba wanda yake gani sannan kuma iya da micijiya iya da sanda idan ya aji za ta zama micijiya an fahimta to duk irin wannan shine ayar da suke tambayar manzon Allah ita laula unzila alaihi ayatun min rabbi da ma dai a ce shi ma in manzo ne to muga wata mu'jiza mana irin ta annabi Musa ko irin ta annabi Salihu alaihi salam ko dai wata mu'jiza da Allah ya biya wani annabi wannan shine abin da suke nema shine alama wa hujja ala nubuwati muga wata alama da wani dalilin da zai nuna mana shi annabi ne an gane ko to haka suka ce kuma ai shi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam mu'jiza ma ta fita kowa ai shi kansa mu'jiza ne ai tunda abubuwan da suka faru lokacin haihuwarsa da albishirin da duniya ta samu lokacin da za a yi shi ai albishir ne ai da irin albishir din da Annabi Isa ma yayi kafin zuwan manzon Allah shi ma mu'jiza ne akwai mu'jiza da ta kai a faɗi sunan mutum tun kafin a haife shi da sama da shekara 500 da ɗage annabi isa ma zuwa sama kafin mazan Allah a haife shi an kai shekara sama da ɗari biyar amma tun annabi isa iya nan dare ya faɗi sunan mazan Allah sallallahu alaihi wasallam allazi na atina wa humul kitaba ya arifuna hu kama ya arifuna abna'ahu الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون su waɗancan yahudu da nasara Allah ya ce ya arifunahu sun san manzon Allah sun sallallahu alaihi sun san shi da kamannunsa a rubuce a karance sun san shi kama ya arifuna abna'ahu kamar yadda suka san ƴaƴan da suka haifa amma wa inna fariqan la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun wa an su tawaga daga cikin suna ɓoye gaskiya duk da suna sani manzon Allah ya zo sun ga alamunsa sun ga kamanninsa amma sun ce ba shi bane kaga sun ɓoye gaskiya bayan sun sani kuma duk annabawan da suka gabata a galabiya mu'ujizar su iyakansu take kawai amma manzan Allah har sahabbansa ma akwai wanda mu'ujizar ta faru a kansu ga wannan sahabiyar ummu atiya Allah ya kare da ita an yi hijira tana garin maka a hankali a hankali wasu su buya su gudu haka dai mace ce hi ta samu dama ta buya ta gudu ko ta tafi madina a kafa kuma ita dau azumi da azumi ta yi hijira ba guziri ko ruwan sha babu agun da aka tafi ta ga rana ga tafiya ta yashi mai zafi ga wahala tana cikin tafiya sai magariba ta yi dab da rana za ta faɗa lokacin shan ruwa ba wani abu agunta da za ta sha ruwa da shi tana tafiya ta ce ko sai ta ji kamar goshinta ya ɗan bigi wata ƙoƙo haka sai ta sa hannu haka sai ta ji kowane ƙoƙo ne ya sauka hannunta ta ɗauko kawai daga ruwa ne a ciki ta sha ruwan ta ce ita dai har ta mutu hidai ta sha ruwa don sha'awa amma ba da gishirwa ba wanda ba mujiza ba ruwa ne min indin lahi in ka ce ma daga aljanna take ba kai ƙarya ba Allah ne ya aiko wani mala'ika ce kai mata ruwa da ja mu'jiza ta kai matarsa da na Khadija radiyallahu anha ya dawo ta tafi ta kama masa abin sha sai ga mala'ika Jibril ya zo yace ga na Khadija ce za ta kama abin sha idan ta zo ka ce Allah yana gaishe ta ta qara'a rabbaha salam haka mala'ika yace maza Allah ka ce na na Khadija Allah yana gaishe ta mala'ika ya koma wannan ba mu'jiza ba ga Khalid bin Walid maza Allah ya taba aika su wata aika da suka je mutanen garin suka ce to mu ba wani abu bane mu tsakaninmu da kowa wani dogon turanci har in wannan sakon daga manzan Allah ke kun yadda manzan Allah ne eh to wannan abin da ke kokonnan guba ce in kun sha guban nan to tabbas mun yadda wanda ya kuku manzan Allah wani shi ne sharadin mu kawai Khalid bin Walid ya ce wannan shine sharadin ku suka ce eh yace ni kuma na yadda wallahi manzan Allah ne in dai akan wannan ne wallahi zan sha guban nan ya karbi gubar ya daga ya kwankwaɗe ta yaje musu kokonsu ya ce ji wallahi kamar madara laba ne yake sha ba abin da ya same shi haka kuma ya dawo gida ko ciwon kai bai yi ba wannan ba mu'jiza bace ita wannan gubar dama an kasha mutuwa ce dama mutuwa ne to wannan duk ya faru da yawa a cikin sabon manzon Allah ba zai kirgu ba ba zai kirgu bayan shi kansa to wannan wata aya kuma suke nema bayan wannan shi din iyanan da ransa ba iyanan a zaune a garin Makka ana tona kandak yakin yakin ahzab sai wani sahabi ya ce ya rasulullah naga an sha wahala wallahi amma da kai da dan mutum ɗaya ko biya akwai dan wani abu da na dan sa a girka a gida amma dai ba shi da yawa yace to shikenan manzo Allah sai ya ce duk mai bukatar abinci ya taho shi kuma ya ce abinci mutum biyu ne zo ya je gida dan kintsa sai ga manzo Allah ya taho daga yar mutane yace mata sai yau ga mun shiga uku aika kunya ta same mu dan abinci ko mazala ya taho da mutane da ya zo sai mazala ce na ta kunya take ya ce gata na ce kara soke ta aka mulu manzan Allah ya sa hannunsa mai albarka a cikin tukunyar ya juya abincin ya ce ya zo a dinga zuba mutane an ci mutane sama da saba'in suka ci abincin kuma ya aka bar shi kamar yadda yake kamar yadda yake wallahi ta laƙa gaba wanda ba mu'jiza ba ga abu huraira radiyallahu anhu lokacin da ya fito daga masallaci yunwa ta dame shi yarsa yadda zai yi iya fitowa sai manzan Allah ya ga alamun su iya jinya wace zo mu je gida an kawo wani nono na sadaka a koko kawo wa wannan mutanen na mai masallaci sai ji ai shine mafi bukata ga nonon nan yace ba dan dai kare ya ha'inci ba wallahi da shanyewa zai amma manzan Allah ya ce su za a kaiwa bayan da zai iya bukatar abinci aka ce a kai musu yace ka ba su siya ka tsaya akan su ya je bewa na farko ya sha ya sha ya kushi yace biya na biyu a takaice dai sun masan kasa masaba'in kowa ya da ya sha nuna na ya ƙushi abu hurara ya dada nuna gaban manzana ce gahi ya ce kowa ya sha ya ce e ya ce saurawa ya sau saura ni ya dogai ma sha abu hurara ya kafa bakinsa a koye ya sha ya sha ya aji ya ce ƙara dai ya sha haida manzana Allah ce abu hurara ya ƙara ya ce wallahi manzana Allah ba gudun da zununa zai shiga na yi ƙoshin kurma ya zo nan daga nan manzo Allah ya karbi nonon yayi bismillah ya shinge shi kenan wannan ba mu'jiza bace a gaban su wata ya sako daga sama ya tsagi ɗaya tsagin ya shiga ta hannun manzon Allah na dama ya fita da hagu ɗaya ya huwo ta hagu ya fita da dama a gaban su akai kuma ya koma sama ya haɗu suna gani to wace ayar suke ne ma bayan wannan ai misalin ya aishe ba ka kungu yawa shine wa yaqulul ladina kafaru laula unzila alaihi ayatun min rabbi dama dai wata aya wata mu'jiza ta zo daga Allah shi ne alamatun wa hujjatun ala nubuwati sai Allah ta'ala yake cewa ka ce musu inna ma anta munzir kai dai kawai mai gargadi ne ba a ce wai ka zo kai ba annabi mu'jiza bane ka zo da sako wanda ya ga dama ya karba ya imani wanda yake kuma shikenan ya bari ba wai mu'jiza bace sanadiyar aiko ka a'a ita mu'jiza tana zuwa domin ta ƙara imani ga mai imani kawai abin da Allah ya aiko mu'jiza kenan inna ma anta munzir ka ce musu kai mai gargadi ne ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna ma anta munzir kai gargadi Allah ya aiko ka kawai wali kulli qaumin had dukkan wata al'umma to tana da had nata wannan hadin sun yi sabani malaman tafsiri wa suka ce kulli qaumin nabi kowace al'umma tana da annabinta wala kad ba sana fi kulli ummatin rasul ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت na'am فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليهم الضلالة Mm.
فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين
Allah ya ce wani ƙari ba suna fi kulli ummatin rasula kowace al'umma Allah ya tayar mata da manzo idan manzon nan ya je yake cewa dai ta ani ibudullah waje ta nibu tsagut ku bauta wa Allah shi kaɗai ku nisanci ɗagutu duk abin da za a bauta ba Allah ba a nisanci shi kowane annabi kowane manzo idan ya je da wannan da'awa yake farawa fa minhum man hada Allah daga cikin wani al'ummatai da manzanni suka je musu akwai wanda Allah ya shirye shi Allah ya shirye suka bi gaskiya wa minhum man haqqat alaihim dhalala daga ciki akwai wanda kuma bata ya tabbata akan suka mutu a kafirci fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatul mukazzibin Allah ce kai tafiya a ban kasa za ka ga yaya karshen makaryata yake kasancewa ana fahimta wa li kulli qaumin had haka wani malama haka wasu masu tafsiri suka ce wasu kuma suka ce li kulli qaumin hadin ay kitabin kowace al'umma akwai saƙon da Allah ya turo domin ya zama to sanadiyar shiryarsu shi kuma sa'id bin jubair yake cewa da kulli qaumin had alhadu huwa Allah ta'ala Allah ta'ala shine jagora shine yake kula da kowace al'umma duk wanda ya darsawa shari'a dole ya shiryu wanda kuma Allah bai so ya shirye ba ba zai shirye ba shine wa kulli qaumin had na'am ayata gaba da الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد waje وكل شيء عنده بمقدار Allahu lafazul jalala ko Allah shine buwaye gagar misali an fahimta shine Allah ce halatta alam lahu samiyya shin kun taba ji wani an kira shi da sunan Allah duk kafircin mutum ai wallahi bai isa ba malamai suna cewa duk wanda ya sawa kan sunan Allah to ba zai bana duniya ba in kuma za a gwada to a kuma gaskiya ba in dai kai ka ce sunanka Allah to shikenan saurara ka abin da zai faru ba wani kafiri a tarihi da ya sa wa kan sunan Allah ba zai yi ba sai dai ce ni ne rabbu ni ne kaza ni ne kaza a'a amma ka ce Allah ba zai yi ba domin shine duk kuma wani suna an ce siffa ne ga wannan suna manir rahman ya ce Allah manil malik Allah manil quddus Allah shine jigon sunan dukkan wani suna kuma siffa ce ga wannan suna an fahimta shi yasa ya kawo wannan sunan anan domin aiki ne wanda shi kadai ya daura yinsa Allah bai wakilta kowa a wannan aikin ba sai ya ce Allahu ya alau ma tahmilu kullu unsa Allah shine ya san yake da ilimi cikakken ilimi ilimi na zahiri da batini ilimin sanin abu tun kafin ya faru da bayan faruwarsa da kuma ƙarshen faruwarsa wannan shine ilimin Allah ga abu amma kai ilimin ka gaba kawai ka sanya lokacin da ka san shi ne kawai baya can baka san shi ba gaba ma baka san abin da zai faru ba amma Allah iya da cikakken ilimi akan komai sai ce Allah ta'ala ya alauma ta hamilu kullu unsa dukkan abin da mace ta dau cikin sa to Allah ta'ala shine mafi sanin abin da ke cikin cikin an fahimta can ya ce wa ya alauma fil arham shine mafi ilimin sanin abin da ke cikin mahaifa to wani zai ce ai ana sikani yanzu a gano namiji ne ko mace ne ko yan biyu ne ko waye haka ne ana iya yi a gano amma wannan bai ɗaukar shi ɗaya ma cikin miliyan ɗin ilimin Allah game da abu ba kuma shi ma hakan Allah ne ya so a yi wa ilimin ya- a yi wannan ɗin Allah ne ya buɗe ilimin har aka san yadda za a haska a gano ɗin in Allah bai so ba hakan ma ba za ta yi ba to a je ma duk an sani an hasko an gano waye a cikin ciki an gane idan shi likitan da ya zikari ɗin ya gano idan ya gano ɗan cikin za a iya tambaye sa kuma shekara nawa zai a duniya ya san wannan ilimin idan ya hasko ɗan cikin za a iya tambaye sa idan shi wannan ɗan cikin ya zo duniya mai zai yi malami ne ɗan siyasa ne ɗan kasuwa ne ƙwallon shege ne ah duk ana samu waye kafiri ne musulmi ne waye likitan ya da wannan ilimin bai sani ba yawa mm, talaka ne mai kuɗi ne bai sani ba zai yi aure kafin ya mutu ya haihu a ba zai aure ba zai mutu bai sani ba ko ya sani a dan wuta ne ko dan aljanna ne to kaga haibe san komai ba kenan wallahi ba abin da ya sani to amma Allah ya san wannan duka ya sani duk abin da zai same ka da abin da zaka yi a duniya da makomarka gaba ɗaya Allah ya san wannan shine ma'anar Allahu ya alau ma tahmilu kullu unsa duk cikin da ya mace ta dauka to Allah ta'ala iya da cikakken ilimi kan wannan cikin me zai idan wata nawa zai a cikin ya faɗo duniya a'a in ya zo duniyar me zai yi kaza kaza zai yi shekara nawa zai yi da wata nawa da kwana nawa mai mako masa duk Allah ya san wannan an yi programming sai dai ka bi kawai ana fahimta sannan Allah ya ce wa mata gidul arham sannan Allah ya san abin da mahaifa za ta tauye shine tanqusul arham abin da mahaifa za ta tauye na kwanakin da ciki yake wa ma tazdad kuma Allah shi ne san irin abin da mahaifa za ta kara wani za a haife shi wata taran da ya fi zama shi ne abin da ya fi faruwa wata taran iya shiga da 'yan kwanaki a haife shi wani kuma mahaifa za ta iya tauyewa a haife shi tun iya ɗan wata bakwai za a haife shi shi ne tagidul arham ai tankusul arham dan ɗaya daga cikin malaman tafsiri imam al-bagawi ya ce aƙallin muddatul hamli sittatu ashhur yace ciki idan ya kai wata shida za a yi fasa kuma dan ya rayu ina aƙallin muddatul hamli an fahimta yanzu yau muna muna sha uku ga watan sha'aban a ce yau din na daura ma aure yau juma'a sha uku ga watan sha'aban sha uku ga ramadan wata daya shawwal sha uku wata biyu ko zulqa'da zulhijja almuharram safar watan biyu na musulunci ya cika wata shida daidai idan rannan matarka ta haiku to ɗanka ne ba inda za ka je wallahi ko inda shari'ar musulunci zai ɗanka ne ka auri mace ta yi wata shida cif a gidanka ta haihu ɗanka ne kar ma ka ɗaga magana ɗanka ne an fahimta domin sun istilali wannan a ƙur'ani Allah ta'ala yana cewa walwalidatu yurdi'na auladahunna والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة Allah ya ce walwalidatu yurdi'na auladahunna walidatu jam'ina walida su mahaifa mata yurdi'na auladahunna suna shayar da ƴaƴansu shayarwa haulaini kamilaini tsawon shekaru biyu cikakku an fahimta liman arada an yutimma rada'a ga wanda yazo ya cika ta cika shayarwar iya kaiwa har wata biyu a sha dada an fahimta a wata ayar kuma suratul ahqaf wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra Allah yace da daukan ciki an fahimta wa hamluhu ciki kenan wa fisaluhu yaye shine fisal fitam har yaro wanda za a yaye shi dina shan maman mahaifiyarsa sai Allah ce salasu na shahara ana samun watanni talatin can an ce yurdi ina aula da wannan haulai ne kamilai a shekara biyu wata nawa ake samu a ashirin da nawa a cikin ishirin a cikin talatin an ware ishirin da hudu saura nawa saura shi da a ciki naka ne ko ko yanzu ba baka baka yadda ba ciki naka ne in dai matarka ta yi wata shida da daurin aure to danka ne wannan shi ne abin da shari'a ta ce kuma duk duk shari'ar musulunci haka take in dai kotun shari'ar musulunci shi da wannan hukuncin take shi ne aƙallin muddatul ham amma mai aksar na muddatul ham to ana suka samu saɓani na na aisha ta ce ciki bai wuce shekara biyu in dai ya haura shekara biyu to zai iya lalacewa wannan ƙaunin da na aisha ke na radiyallahu anha amma abu hanifa da shi da sauran wa'ansu malamai har ma zuwa kan imamu shafi'i sun ce ciki zai iya kai shekara hudu zai iya kai shekara hudu a cikin mace bai lalace ba kuma za a yi haifarsa da rai kaga ce in an yi gaggawa saki to a tabbatar da idda ta tabbatu yasa ina malamai masu daura aure limamai idan aka ce ba zawara ce to ku tabbatar da ta gama idda akwai yiwuwar za ku iya daura mata aure da cikin wani ta je gidan wani da shi ciki iya kaiwa wa shekara hudu in ji sai imamu abu hanifa kuma a haife shi ya rayu kuma an fahimta to wanda wani dogon ilimi ne kuma sai malamai masu ɗaurin aure dai kusan ɗaurin auren na zaku yawa shi ne allahu ya alau ma ta hamilu kullu unsa wa ma ta gidul arham wa ma ta zdad allah ya san abin da ke cikin mahaifa sannan kuma min zakarin na unsa namiji ne ko mace sauyi khaliki aw naqisul khalq wannan halitta ta cike daidaitacciya ce kafar ta biyu hannun ta biyu bakinta da hancinta da idan din lafiya ko kuma naqisul karki ce za ga an haifi mutum wani da shayyan hannu hannu wani baya ji wani da ido daya wani da kafa haka gurgu haka irin naqisul khalq to duka Allah ya san wannan sauyi karki ne aw naqisul khalq an gane ko wahid aw isnayn ɗaya ne ko biyu ne wa aksar ko abin da yafi biyu ne duk Allah ya san wannan tagidul arham ai ma tankusu abinda mahaifar za ta tauye na kwanakin cikin ya zo kafin wancan wata tara yayi Allah ya sani al-ahlu tafsir malaman tafsiri suka ce ghairul arham shine al-hayd wa an sun fassara wa ma tagidul arham da abinda mahaifa take tauyewa shine haila game da ƴa mace mai ciki an fahimta al-hayd al-ham al-haml mace mai juna ta yi haida fa'iza hadatul hamil idan mace mai juna ta yi haida kada na kusanin filwalar ya zamto kamar wata tawaya ce ga ɗan cikin li'anna don mulhaidu giza alwalar domin jinin hailan da yake tsayawa idan mace ta ɗau juna jinin haila baya zuwa ku to wannan jinin iya zama abincin ɗan cikin nata don mulhaid giza alwalar an fahimta sai Allah ya hana jinin ya zo sai kai kuma kana amfanuwa da shi ka rayu gizaul walad fi rahim fa iza uhriqatu dam idan jinin ya zubo jinin haila ya zubo bayan mace na da ciki kaga yanqusul giza wana kamar abincin sa ne ya zubo kenan kamar abincin sa ne ya ragu wa iza lam tahid idan har kuma bata haida ba tana da ciki yazidu yazdadu li waladi wa yatim kuma abin zai zama abincin yaro kuma har ya cika har ya haihu ya hara a haihu ya zo duniya an fahimta kaga wannan kimiyya ce ta ilimin malaman larabci ko kuma malaman tafsiri jinin haida dama shi ya mace idan take jinin haida lokacin da bata da ciki to cuta ce take zubarwa shi yasa Allah ya kira shi da azan wa yas'alunaka anil mahid qul huwa azan wa yas'alunaka anil mahid
ya isa ya isa ya isa yawa yawa in qul huwa azan ayo kafi ne ko ya halatta ayo kafi kuma ko bi halatta ba eh za ya wuce ayo wakafin ya halatta ko bi halatta ba to shikenan qul huwa azan Allah ya ce sun tambaye ka game da haida sai Allah ya ce azan azan din nan iya da fasara guda ko kasran ko najasan idan kasran ne to jinin haida ya zama najasa ne idan ya taba ka ko ya taba tufa sai an wanki kamar yadda haka shari'a ta ce an fahimta kuma cuta ne yini qazaran idan kuma ya dau najas shi ma ya dau wannan ma'ana ta kazanta ne kuma najasa ne duk abin da ya taba ba zai ibada ba sai an wanke shi kaga Allah ya kira ya haida da da azan zai iya daukar ma'anar cuta ko datti ko najasa an fahimta yasa ma ka ce ku gujewa mata ko kaurace musu da kwanciya ta aure a wannan lokacin ana fahimta to kaga idan lafiyar ta kalau tana al'ada duk wata to ashe wata cuta ce daga jikinta take zuba take zuba ta wannan hanyar jinin haila shi yasa ko mata dama jikinsu yafi karbar jinya da wuri akan jiki da namiji fatar su da yanayin halittar su sun fi haduwa da jinya nan da nan kafin da namiji to dalilin sauran karbar su ga jinya sai Allah ya kaddara musu zubar jinin haila duk wata wanda duk akalabiya akwai ƙwayoyin jinyoyi da suke zuba ta wannan jinin an fahimta kuma dalilin hakan har sai malamai nan zamani suka ce idan ya mace sanadiyar jinya ba ta yawan zama jikinta sanadiyar wannan jinin haidar idan yau ga ya mace ta kamu da ciwon kanjamau wulaƙantar Allah ga namiji ya kamu da shi sun ce mace ta kai shekara bai ma bayyana a jikinta ba amma namiji da wahala ya haura wata biyu uku zai iya bayyana a jikinsa domin albarkacin wannan zubar jinin iya ragiya kwaye cutar ƙarfi an fahimta to suka ce hakan iya zama abinci ga yaron idan kuma ya kame daga zuwa bayan ta samu juna biyu ana fahimta kun ga Allah shine ala kulli shay'in qadir kafin ayi ciki ya zama cuta ya zama kazanta amma daga zarar juna biyu ya shiga kuma ya zama abinci in ba Allah ba ko wanda zai wannan shine dai jinin ai ba wani abu aka canja masa ba ba wani abu aka canja launin sa ba shine dai ɗazu ya zama najasa lokacin kafin ta samu juna biyu amma kuma a yanzu ya zama abinci ga yaro bayan ta samu juna biyu an fahimta shi ne abinda malaman tafsiri suka ce iya zama abinci ga yaro bayan kuma ainihin uwa ta ɗau ciki idan kuma ya zubo bayan ta yi juna to kamar abincin yaron yaro kuke imamul hasanul basri ya ce wa mata gidul arham giduha shine nuqsaniha min tis'ati ashhurin wa mata gidul arham da abinda mahaifa za ta tauye shine a haifi yaro ƙasa da wata tara haka imam al-hasan al-basri yace wa ma tazdad wa ziyada ziyadatu ala tis'ati ashhurin wa ma tazdad ko mahaifa za ta iya ƙarawa shine kamar ta ƙara kwanaki akan wata tara ga haihuwar yaro wakila wasu malaman suka ce an-nuqsan wa ma tagidul arham ayni as-saqaf shine bari tawayar mahaifa shine a haifi yaro gaba lokacin haihuwarsa haka wasu malaman suka ce wa ziyada tamamul khalq kuma aka ce wa mata zidad shine yaro zai je har lokacin da za a haife shi lafiya kalau wa aqallul hamli fil mudda sittata ashhurin mafi karancin muddar ciki a jikin mace ta haife shi shine wata shida faqad yuladul mawlud li hadhihi al mudda wa yishu kuma za a yi haifar yaro a wannan lokacin kuma ya rayu an fahimta shine abin da na faɗa da su kenan wannan shine abin da Allah ya faɗa game da mahaifa wa mata gidul arham wa mata zidad da abin da mahaifa take ƙara ko take ragewa kuma bayan cikakken ilimin Allah game da abin da ke cikin mahaifa din na'am aya ta gama
عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال to wanda ya wannan aiki na sanin abin da mahaifa ta kunsa da ilimi cikakke na wanda za a haifa har ya zo ya rayu a duniya ya bar duniya da kuma sanin abin da ita mahaifar take da shi na ƙarawa ko ragewa ko barinsa ko haihuwarsa lafiya kalau ko nuqsanul kale ko tamamul khalq duk Allah ya san wannan kuma Allah ne yake yi to wanda ya dau nauyin wannan aikin shine alimul ghaibi an bayyana shine masanin gaibi kuma duk wani abu da ya kuya kai ilimin ka bai kai kansa ba ko idon ka bai kai kansa ba to Allah ya san shi a satin na ga wani malami ɗaya daga cikin malaman mu yake ba da wata kissa cewa ana kara abin ga annabi Sulaiman alaihi salam wata tururuwa ce ta dauko kwaya ta ta ta gero ko ta kwayar abinci haka sai ta zo bakin ruwa iya kallonta da ta zo bakin ruwa sai wani kwado ya fito daga ruwan kuma ya zo saitin inda tururuwan take sai ya bude baki sai tururuwan ta shiga bakin kwara sai janye sai ya shiga ruwan can an ji ma'an wani lokaci sai kuma kwaɗan ya fito da ya zo bakin ruwan sai buɗe baki sai wannan turuwan ta fito ta tafiyata annabi sulaiman dama allah ya ba shi ikon magana da tsuntsaye da ƙwari ya kira cike tururuwa zo me ya faru haka nika wani abin mamaki sai take cewa allah subhanahu wata'ala ne ya halicci wata tsutsa a ƙarƙashin ruwa kuma makauniya ce ba ta gani shi ne ya wakilta ni na kai mata abinci kuma ni ba zan iya shiga ruwa ba da na zo baki ruwa sai Allah ya turo kwaɗo tun da shi ɗan ruwa ne da ya zo sai ya buɗe baki sai na shiga ya zama jirgin ruwa na sai na ji na kai saƙon na ba ta abinci cinta ci kuma shi ne ya dada ne bakin gaba kuma an jima mazan ƙara damu da don abinci Allah kenan karga damu kanka dan an ɗaga dala an yi wani waye rabu da su da Allah duk inda abincin kake wala sai ya zo sai ta yi ma kan Allah ya sa su daidai duk abin da suka da masu wallahi kai dai kafin Allah ya halice ka ya halice abincin da za ka ci karka damu duk wani mugu ya ƙari muguntarsa li kulli shay'in idza ma tamma nuqsan duk abin da ya cike ya cike je karshe to zai bindiga ya fashe ne kawai haka tsarin Allah yake ba wani abu da ya zo ya tabbatu wanda ya ki wucewa a duniya babu shi babu abin da zai zo zama ya zama sarmadan ilamin kiyama babu shi an fahimta tunda har Allah ya san da halittar tsutsa a ƙarƙashin ruwa kuma ya ɗora mata larurar rashin gani kuma ya aikata ruwa ta kai mata abinci ta ci to me abin da zai dame ka kuma me abin da zai dame ka Allah zai kama abincin ga duk inda yake sai dai ka'ida dama wani abin ka same shi da wahala wani da sauki haka rayuwar take dama haka rayuwar yake karka damu kanka duk abin da kake gani wallahi zai wuce zama labari alimul ghaibi kenan Allah masanin duk wani abin da ya koya to wannan kaɗan ne daga cikin ikon Allah kaɗan ne sau nawa ka tambayi masu tonan haƙo-haƙo ƙasa haka su yi rami ƙasa za ka samu wani ya yi tono aƙalla kilomita a ƙasa zurfi amma sai ta da wani ƙwaron a cikin ƙasa kuma lafiyansa ƙalau ya ɗauko shi da za a gwada wala bahi da olsa bahi da hawan jini bahi da hafatain bahi da kawai lafiyansa ƙalau za a gaji a kuma a cikin ƙasa yake ba ta ina abincinsa yake zuwa ta ina ruwansa yake zuwa ta ina iska da yake shaka ta ina take zuwa masa daga Allah ka yi da Allah kaji ka riƙe Allah kawai in ka riƙe Allah duk wannan duk wallahi za ka su shirme suke yi mutumin da bai isa yi wa kansa magani ba ma zai tsoratar da kai shi kansa wanda yake zama haddasa na bala'in wallahi sauro kawai in Allah ya turu sai halaka shi sauro wallahi tallahi sai sauro ya halaka shi to kuma wanda sauro zai halaka shi kuma me zai baka tsoro kuma ka ji tsoron Allah kawai ka kiyaye dokokin Allah ka gujewa haram ka kame bakinka daga cutar da al'umma ka kame hannunka ka yi wa Allah ibada ka yadda da kaddaran Allah ka yi wa mazansa biyayya kaga abin da Allah zai ba wannan shine sirrin rayuwa ka zamto imaninka yayi karfi alakanka da Allah tana da kyau alakanka da bayin Allah tana da kyau wallahi Allah ba zai tozarta ka ba wallahi Allah ba zai tozarta ka ba ka gyara alakarka da Allah ka gyara alakarka ga bayin Allah ka tsaya ka zuba wa Allah ido kai da zai da alimul ghaib Allah shine masanin gaibi duk abin da ya koyi Allah ne masanin sa wa shahada kuma abin da ya bayyana Allah ne masanin sa allazi kullu shay'in duna duk abin da ba Allah ba kuma koma bayan Allah ne ko mene ne alimul gaibi wa shahada al-kabirul muta'al Allah shine al-kabir al-kabir wanda yake da girma kabiru shi ne hajjamus zat al'arshin Allah kursiyun Allah ya fi komai girma ya ce wasu ya kursiyu sama wace ron an fahimta in Allah ya siffanta san kansa da alkabiru bilkaf to iya nufin girma na hajjani an fahimta kursiyun Allah da al'arshin Allah ba wata halitta da kai su girma a duniya kaga iya nufin cewa Allah ko babu abin da za ka kwatanta da shi ga mala'ikar jibril an ce iya da fuka-fukai sama da 600 ya ce idan ya zo da fuka-fukansa wanda Allah ya halicce shi da yau zai baza su a duniya to ɗaya ma ba shi da yadda zai tsaye da shi a duniya duniya ta masa kaɗan a guda ɗaya ma balantana guda 600 kuma iya nan iya rayuwa an fahimta alkabiru kenan in kuma ya siffarsa kansa da alkabiru bi da ka to masani wanda zai biya kowa labarin ayabar da ya aikata kaga zan muna nan masallacin na a wannan ranar a ranar alkiyama sai Allah ya baka labari da wace niyya ka zo ka zo da niyyar ka ji karatu a ka zo da niyyar ka kama malamin mai jan bakin bahi da tajawidi mai fasara bahi da nahu bahi da mantiki wala sai Allah ya faɗa maka kaga dai ba mu sani ba da wace a ka zo ka gale ka ga me yake faruwa a gun wala sai Allah ya faɗa maka duk niyyar da ka je da ita gu niyyar da ka boye sai Allah ya baka labari akan ta yini al-khabir wala yau na biyu kamisul khabir ke ba wanda zai baka labari fiye da Allah shine al-kabir to nan ya siffanta kansa da shine mai girma game da komai alimul ghaibi wa shahad al-kabir al-muta'al al-muta'al al-musta'al musta'ala ala kulli shay wanda Allah shine sama da komai duk abinda ba Allah ba a ƙasa da Allah yake da kursiyun da al'arshin da ruwan da ke tsakanin kursiyu da al'arshi wa kana arshi wa alalma da mala'ikun da komai to Allah shi ne fauka kulle shi ba wani abu da za a kwatanta iya burbucin Allah babu shi an fahimta daga dukkan wani abu tun daga mala'iku abin da ya halittar al'arshin kursiyon zuwa ƙasan komai a ƙasan Allah yake shi ne ma'ana al-muta'al shi ne al'ali maɗaukaki fiye da komai to in kana neman ɗaukaka ka nema abin mai ita shi ne ke da ita an fahimta duk abin da kake nema ka nema agunsa shi ne baka shi ne mai taskar da ba ta kare ba amma duk wanda gani da wani abu a duniya to Allah ne ya san masa a cikin abin da Allah ya mallaka ne dan san masa kai ma zaka iya zuwa ya baka yi shi ne wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Bilal haka Bilal ya kira manzon Allah ka sahabbai suna san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an shiga irin wani yanayin na ba abinci ga yunwa sai bilal ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya rasulullah mu je gidana da Allah akwai wani abu da suka je gidan bilalu sai bilal ya jawo wani buku a karkashin gado a haidibiyo ne ya ce wallahi manzon Allah saboda irin wannan ranar nake aji wani abu saboda ta ɓaci ya ce bilalu har kana da ƙarfin zuciyar ɓoye abinci saboda irin wannan ranar har alakarka da Allah ta yi rauni ya ce la taksha min zil'arshe ikilalu ya ce bilal da kewa karka ƙara jin tsoron Allah zai hana ka abu karka ajiye abu don tsoron Allah ba zai baka ba haka mazan Allah ya koya bilal wannan tafidin la taksha min zil'arshe ikilalu karka taba jin tsoro game da Allah wai zai karanta ma karka ji wannan tsoro ga Abu Zarul Gifari shi an ce idan ya gama cefanansa na na dare la'asar ta yi azhar ta ya gama cefane to duk abin da yake raguwa sa kuma bayarwa zai Abu Zar bai taba kwana da kokobu a aljihunsa ba in dai ga azhar ta yi la'asar ya gama cefanen dare ko to wallahi duk abin da ke gosa bayarwa yake kaji mazaje kenan wallahi bai kwana da kuɗi ya ce in Allah ya kai mu gobe ma Allah zai bari da ya taba kwana da kuɗi ba an fahimta to haka domin yadda su da Allah ne amma kai fa kana da abincin wata amma kana tsoro shinkafa tsada wake tsada kuma kana da abinci a gidanka la takashe min zil arshi ikilalu karka yadda alakar ka ta yanke tsakaninka da Allah idan ka samu alaka mai kyau to sai ka bi wanda ya tara kuɗin makwancin hankali an fahimci wannan Allah ya samu wannan kuma bangaren tauhidi ne Allah ya samu dace ana mana ishara lokaci yayi Allah ta'ala ya mana albarka ya mana jagora abinda muka faɗa daidai Allah ya mamu ladansa abinda ne kuskure Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu ya samu gama da wannan rayuwa lafiya muna roƙon Allah ta'ala marasa lafiyar mu ba su lafiya mu kuma ya kare mu da lafiya da imani muna roƙon Allah ta'ala ya samu wanye lafiya Allah ta'ala muna roƙonka duk abin da ya fi ƙarfinmu Allah ka fi ƙarfinsa wannan hali da ake ciki a wannan ƙasa na ƙuncin rayuwa da wahalhalu da tsadan abubuwa Allah ka mana sauƙinsa Allah duk wanda yake da hannu akan wannan musiba Allah ka mana maganin sai Allah Allah ka toshe masa basira ya Allah ka gidajatar da shi ya Allah ya Allah ta'ala ka sanya abin da ya tara don cuta ya zama bala'i a gare shi Allah Allah ka karkato da rahamarka da jin ka zuwa gare mu ya Allah dukkan matsalarmu Allah ka fi kowa sanin matsalarmu a cikinmu Allah kamar maganin matsalarmu ya Allah duk wanda yake shine sanadiya na matsala a cikin al'ummar ka ya Allah kamar maganin sa Allah ka zaunar da mu lafiya Allah kwantar da ankulo ya Allah muna roƙon Allah ta'ala mahaifan mu Allah jikan su mu da zuriyar mu Allah ta'ala ka shirye da mu bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana mana addu'a ga Allah ramma bukatun su na alkhairi Allah ka biya masa muna ƙara ga addu'a ga kwamitin wannan masallaci limaman sa yan kwamiti da ladanai duka bukatunmu na alkhairi Allah ta'ala ya biya mana su akwai yan uwa da suka zo daga garin Kano sun zo aiki kuma za su koma muna ƙarin adon Allah ya kai su lafiya Allah ya mai da su gidajen su lafiya Allah ya sa su samu iyalansu cikin aminci muna ƙara addu'a ga ƴan midiyar mu Allah ya musu albarka Allah ya ƙara musu taimako da agaji hanyoyin su na nema Allah ya sanya musu albarka Allah ya karfa gwiwar su wannan aiki da suke Allah kada ya ka abin da zai hana wannan aiki Allah ta'ala ya tabbatar da mu har zuwa ƙarshen rayuwar mu akwai ɗaya daga cikin yanwa alhaji abubakar an samu karuwa a gidansu ta haihuwa mana don allah ya raya abin da aka samu allah ta'ala ya sa masu albarka allah ta'ala ya sa masu albarka muna addu'a ga marasa lafiyar mu allah ya ba su lafiya irin sarkin hausa na gabo ka mana tare da shi irin su dalagaci na manawaci da sauran marasa lafiyar mu allah ka ba su lafiya akwai masoyan mu irin su alhaji baban gida da sauran yan uwa da yawa da ya ga sunan ba za su kirgu ba muna addu'a allah ya saka kowa da alkhairi mai gidan allah ta'ala ya biya bukatunsa na alkhairi mahaifiyarsa allah ya ba ta lafiya iyalan gidan waɗanda suka so Allah jikansu wanda suke da nan kuma Allah ta'ala ya ba su ƙwarin gwiwa taimakawa al'umma Allah ya samu lafiya mu gama lafiya Allah ya samu lafiya mu gama lafiya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar in Allah ya kai mu rana a tewu juma'a za mu rufe wannan darasi na mako mako sanadiyar matsawar azumi insha Allah rana a tewu muna 20 ga Sha'ban ko har in Allah ya kai mu din to shine darasin da za mu rufe da shi sai kuma bayan sallah idan Allah ta'ala ya kai mu za mu dora na mako mako Allah ta'ala ya taimaki mana albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh